ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل Allah ya ce ma kana li basharin an yutihu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata summa yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah ai ma kana li basharin bai inganta ba bai kamata ba baya cancanta ga mutum ɗaya daga cikin mutane wannan aya ta sauka ne a sababin saukarta yahudu da nasara wasu daga ba'arin nasara suka zo suka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce da shi to ya muhammadu muna ganin irin kiran da kake da ƙarfin da kake ji kana son mu ringa bauta maka ne kamar yadda in ji yahudu kamar yadda nasara suke bauta wa annabi isa shi ne manufarka ya ce ma'azalla ma'azalla an amura bi ibadati gairillah Allah ya tsare ni in yi horo da a bauta wa wani Allah ya ce ma ba asani bi haza wala amara ni bihi Allah bai aiko ni da haka ba kuma bai umarce ni da haka ba saboda haka ba za a yi wannan ba to kila an ce dalilin saukar ayar shine wannan wani kaulin kuma a wasu daga cikin musulmi ne irin tsananin sansu da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da kuma rashin sani sai suke ganin annabin ya kai shi ma a bauta masa suka ce anu sallima alaika ya rasulullahi faqat kawai mu ce maka mi sallama gare ka ya annabin allah a ala nasjuda lak ba ma yi sujada gare ka ba ai ya kamata ka yawo ba ka sujada sai ce a a ma'azallah shine yayin wannan magana sarki ya tabbata ga ubangiji lallai Allah ya yi umarni suna so su kawo wani abin da za su rarraba annabi da waninsa sun ga in sun zo yadda za su yi kowa sallama haka za su yi masa shi ko suna ga ya wuce haka eh ya wuce haka amma baya ɗaukar haƙƙin Allah haƙƙin da ya kamata na Allah ne ba na annabi Muhammadu bane ba na bayi bane ba zai ɗauke shi ba amma duk ba wannan ba to kuma ka bambanta shi da sauran kowa daidai ne Allah ma ya umarci sahabbai da su bambanta shi da sauran kowa la tarfa'u aswatakum ko ku sautin nabi wa Allah ya latabtar cewa in ana magana yana magana ku kasa da magana ku annabi annabi kuke gaba da shi kuke kuke zaune da shi wannan Allah ya nuna cewa ba irin su bane ba ya bambanta shi tsakanin sauran yan halitta la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kadu'a ba'dukum ba'da kar ku ringa yadda kuke kiran wane wane wane wane ku ce muhammadu muhammadu la Allah ce ban yadda ba ka daina kiran annabi muhammadu irin yadda kuke kiran kawunan ku dan ba irin ku bane to ashe kenan kaga lalle akwai bambancin to amma su suka sun wuce wuri ne sujada ko wannan sai Allah ake yi wa ba zai yi ba shine Allah ce ma kana li basharin baya cancanta ga mutum kowane iri ne kuwa bai cancanta gare shi ba an yutiya wallahu alkitaba a ce Allah ya bashi littafi at-taura kamar yadda aka ba annabi Musa ko ko Allah ya bashi injila kamar annabi Isa ko ko alqur'ani kamar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bai inganta ga wanda aka ba wannan ba wal hikimata kuma aka bashi fahimtar shari'a summa yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah sannan yana tare da wannan titles din waɗannan kamban da Allah ya bashi ga shari'a ga annabta ga littafi sannan kuma a samu wannan mai wannan martaba guda uku ya zo ya ce kuma ku zama bayina Allah ce maka na wannan baya yiwuwa annabi ba zai ce haka ba kamar Allah ya wanke annabawa kenan wannan aya tana daga cikin wadda muke dogara da ita cewa Allah bai aiko wani annabi ba sai ya kiyaye shi daga fadawa daga abin da ba daidai ba a nan Allah ce la ya liƙu bi na biyin ba ya yiwuwa ma kana ya kore a ce annabi ya kira ya zuwa banna ko ya aikata banna din duk ɗaya ne saboda shi da annabi ya kira a aikata banna da ya aikata banna duk ɗaya ne in ya aikata yi za a yi ko bai ce a yi ba saboda shi abin koyi ne to ba ba zai yi din ba kenan ya ce ba zai yi ba to me zai ce walakin sai aka istidraki Allah ya ce sai dai maganar wanda ya samu wannan matsayin ga annabta ga littafi ga hikima da shari'a maganarsa sai dai ya ce kunu rabbanina ku zama masana Allah malamai masana Allah bima kuntum tu'allimuna kamar yadda malai ya karanta da abin da kuke sanarwa ko ko ta'lamuna mu yadda muke karanta kuma kenan ko aram da abin da kuka sani na littafin Allah da abin da kuma kuke karantawa ya zama kuna fahimta abin da kuka fahimta daga littafin Allah daga abin da kuka karanta kuma ce nan kenan annabi na Allah an sauka masa da littafi idan ya duba ya karanta kuma ya karantar to abin da zai karantar din shine ya mai da ku mutanen Allah ku zama rabbaniyin nisba ce daga ta rabbu rabbu Ubangiji kenan idan za a ce maka kai na Ubangiji kuma fa idan za ka haɗa kanka da Ubangiji sai ka ce rabbi Ubangiji na in za a kai in za a yi mubalaga sai a sa alifi a kanuni sai a ce rabbani eh, wanda ya isa a wurin Allah kenan eh, masanin Allah masanin hukunce-hukunce masanin duk abin da ya inganta ya sani to Allah abin da yake cewa manzanni ba za su zo su ce an ba su wannan kuma su ce su abauta musu ba sai dai su ce wa mabiyansu ku zama nagartattu mutanen Allah wato su yaye wanda suka san Allah ba wanda za su bauta masa ba eh shine walakin kunu rabbanina bima kuntum ta'lamuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun to
ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا mm.
أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون ولا يأمركم مي wannan martabar wanda aka lissafa wanda Allah ya bashi littafi ya bashi annabta ya bashi kuma fahimta da hukunci ba zai yi horo ba ba zai hore ku ba ya ce muku ku riƙi mala'iku da annabawa iyayen giji ko bai ce abu da ce shi nan mala'iku ku akwai sabi'awa akwai waɗansu ba'arin ƙurayshawa wanda su abin da suke bauta mala'iku ne to annabi zai ce su bauta mala'iku shi ya umarce su Allah ce la ya murku annabi ba zai umarce ku ba haka nan annabi ya ce ku bauta wa wani annabi a zaɓi wani annabi daga annaba a ce eh shi ko mu ba a bauta mana ba shi a bauta masa a'a la ya murku wannan ma annabi Allah ba zai umarci annabi yayi wannan ba annabi kuma a karan kansa ba zai wannan ba ba zai ce a bauta masa ba ba zai ce a bauta mala'iku ba ba zai ce a bauta wani annabi ba ba zai ce a bauta kowa ba me yasa ba zai ce a bauta wa mala'iku ba ko abota wa annabawa sai Allah ya bada ansa yace ayamurukum bil kufri ba'da idan tum muslimun to ya kuma umarce ku da kafirci bayan kuma ya maida ku musulmi lokacin da yazo kiransa da yake me yake kiran ku zuwa gare shi ba Allah Allah Allah kadai ba kuma sai yazo yanzu yace abota mala'iku abota mala'iku abota mala'iku ai ya umarce ku da kafirci kenan bayan ku da shi ya maida ku musulmin dan kowa bai san Allah ba sai da annabi yazo to kuma bayan ya zo ya sanar da kai Allah kuma sai ya zo ya ce kuma a fasa wannan a zo a kuma ayi wani abun daban Allah ya ce a ba zai wani ba ai la ya'murukum bil kufri ba'da idan antum muslimun to وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين الله يتكرن تاو الأمة يا أنب الرحمة me za a karanta shine iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina lokacin da Allah ya riki alƙawari na annabawa ya riki alƙawarin su menene alƙawarin lama atainakum min kitabin wannan aya tana da fassarori da yawa da wasu malamai tafsiri suka fassara ta da shi abinda ake nufi kaza da ita waɗannan abinda ake nufi kaza da ita har wajen kashi hudu ko biyar amma mafiya waɗanda manyan malamai suka kifi akan tafsirin daga cikin waɗannan da yawa ɗin guda biyu ne tafsiran guda biyu ne to ina ganin mu bi wannan guda biyun mu fassara ta da ɗaya fuskar mu dawo mu fassara ta da ɗaya fuskar zai fi a gane masu fassara ta farko wanda sahabbai na kan wannan fassara da zan yi ta farko wasu daga cikin tabi'ai na kai sahabban wasu daga ciki kamar irin su Abu Zar su Sa'id duka haka suna cikin wannan da su daga tabi'ai irin su Dawusu suna cikin suna kan wannan tafsirin na farko cewa ku tuna ko kuma ka ambaci ya rasulullahi ga al'ummarka lokacin da Allah ya riƙe alƙawarin annabawa shine lama atainakum lallai idan ko ataitukum idan na baku ko muka baku min kitabin littafi annabawa Allah yake cewa in ya ba su littafi wa hikimatin kuma ya ba su hikima shine fahimtar shari'a thumma ja'akum rasulun sannan sai wani manzo ya zo muku annabawa Allah yake cewa in na baku littafi kamar annabi Musa a ce in an baka littafi sannan ja aka rasulun wani manzan ya zo kuma za ka bar kai lokacin ka yayi kamar annabi Isa kenan a wannan fasara in ya zo musaddiqul limama akum manzan da zai zo bayan ku ya zama yana gasgata abin da yake tare da ku ma'ana yanda kuka zo da tauhidi shi ma ya zo da tauhidi abin da ya zo da shi kun zo da shi wanda yake bai rabu ba a cikin a cikin a cikin tauhidi dan an rabu ne a cikin annaba dangane da abubuwan da annaba suka zo da shi akan shari'a wannan shari'a ta wana daban wannan ta wana daban wannan ta wana daban ko kuma wannan ta yi kama da ta wana amma a kaza sun saba amma bangaren tauhidi dukkan sifofin Allah ba wanda ya ce sifa Allah kaza ce ba kaza ba ce duk ɗaya ne haka suka zo da shi to Allah yake cewa idan na baku littafi na baku hikima kai annabi in na baka kowane annabi sai wani manzo ya zo bayan tafiyarka ta zo zaka imani da wannan manzon yana gasgata abin da ka zo da shi kai ma shi ma to za ka imani da wannan manzan la tu'minuna bihi za ka imani da shi za ku imani da shi wala tansurunna za ku taimake shi kun gane wannan fasara qala aqarartum Allah ya ce kun tabbatar da wannan alƙawarin za ku yi kowanne in annabi wani ya zo bayansa zai yarda da wannan annabi shi ma ya imani da shi wannan kenan suka ce qalu aqararna mun riƙe alƙawarin mun tabbatar Allah ce fashadu wa ana ma'akum min shahidin to ku shaidar da wannan abin da kuka shaidar wa kanku din ni ma ina shaida akan abin da kuka shaida da shi to wannan shine ta fassara ta farko kun ji kuma waɗanda suke kai to fassara ta biyu kuma wanda Ibn Abbas yana kai daga sahabbai Aliyu dan Abi Talib yana kai sannan sauran sahabbai da yawa suna kai da tabi'ai ita ce wannan kuma cewa wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina ya annabir rahama ka ambaci wa khasawa da amawa gaba daya ma'ana ahlul kitabi su ji wannan sannan da su ake magana kai da duk wanda zai zo kowa ma a gaya masa lokacin da Allah ya riki alkawari a alamul zarri ko alamul haqqi ko kuma alamul amri duk sunansa kenan ko alamul arwahi da ana ce masa haka kafin mu zo duniya sanda aka haife ka kace in ya sannan aka yi ka a'a sanda ka zo duniya ba sannan aka yi ka ba sannan aka yi jikinka ne rigarka ta jiki sannan aka yi ta amma kai kanka ainihin kai ba sannan aka yi ka ba to kafin a yi ka kana ina to kana nan na inda na faɗa yanzu sunansa alamu zarri ko alamul arwahi ko alamul amri ko alamul haƙiƙati duk haka sunansa kenan a wannan alam ɗin dukkan ran da Allah zai yi yana nan sunansa da waye ɗinsa da kowa da title ɗinsa yana nan a wurin to annabawa ma suna nan amma ba a yi jikunansu ba su ma gaba ɗaya duk muna nan tare shine wanda lokacin da Allah ya ce alastu bi rabbikum da ya tara kowa da kowa ya ce kai ba ni ne ubangijin ku ba dukkan rayuka suka ce na'am bala Allah kai ne ubangijin mu mana waye mu ba kai ba shi yasa duk wani arne da ya zo ya koma za a ƙona shi a matsayin cewa ya ansa ya saba ne a lokacin shi ma ya ansa ya saba waye ba shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam al'arwahu junudun mujannada ma ta'arafa minha italafa wa ma tanakara minha ikhtalafa rayuka a wannan lokacin yadda ka san tsibin ƙasa tifa tifa ƙasa haka ake tsibe mu nan da nan da nan to a wannan tsibin ƙasan ma shine idan ina kusa da kai raina yana kusa da naka to wata ko ni ɗanka ne ko kai babana ne ko makocina ne kai ko abokina ne kai mata arafa mina ita lafa duk wanda ya san juna a wannan wurin in an zo duniya a ita lafa sai ya haɗu da ɗan'uwansa dole ko a inda ya yake ran nan ta masa matsatsi ya zo sai ya zo ya ciniki a da kai kun gaisa to a can a rai kun haɗu an gane sai ya zo nan kun haɗu ita lafa mata na kara min ha ikhtalafa idan rai bai haɗu ba tsibin da aka tsibe ku can da nisa namu da nisa ba zan ga har mu koma ga Allah ba zan ga wata fuskar ba ita ba za ta ga tawa ba ba mu haɗa can ba to haka shine to haka tsabar abin yake to a wannan abin da ake ciki a nan ne Allah yake yin alkawari da rayukan annabawa yake ɗauka alkawari da su yake ce musu in akhadha Allahu mithaqa nabiyina lok Allah yake ce annabi gaya wa mutane lokacin da Allah ya riki alkawari a wannan alam din me alkawarin yace idan na ba ku littafi na ba ku hikima sannan ja'akum rasulun sannan manzo mai dimbin daraja ya zo muku nan kuma manzon an san waye ba wai kowane manzo in ya zo imani da kowane manzo irin fasarar ɗazu ba a'a sannan sai annabi Muhammadu ya zo muku rasulun din duk da na kira ce ba a ayyana ba a'a kama ai ayyanan yake yanzu laqad ja'akum rasulun min anfusikum wani manzon ne ake nufi a dai shi din ne dai to san ja'akum rasulun sannan sai manzo ya zo muku musaddiqul lima ma'akum yana mai gaskata abin da yake tare da ku qur'ani ya zo da shi abin da yake cikin alqur'ani na tauhidi shine yake cikin attaura na tauhidi shine yake cikin injila na tauhidi shine yake cikin zabura na tauhidi shine cikin suhu ibrahima na tauhidi musaddiqul lima ma'akum ko ku a'a shi manzon zatin karan kansa shine mai gasgata ba littafin ba abin da yake tare da ku yahudu da nasara da littafan baya me ta ina gasgato ta fito shine a littafin ku ba ku karanta shi Muhammadu ba sunansa kenan ba ku karanta makki ba ne ba a makka za a haife shi ba ku karanta lokacin da za a haife shi ba lokacin da za a aiko shi ba to musaddiqun gashi ya zo a makka ko Muhammadu bai gasgata abin da yake littafin ku ba to in ya zo la tu'minuna bihi za ku imani da shi wa la tansurunna za ku taimake shi a kaddara da ya zo a lokacinku za ku taimake shi akan makiyansa qala aqarartum suka Allah yace kun tabbatar kun yi ikirari akan ku wa akhadtum ala zalikum ithri ku yi riki alkawari na akan wannan abin da na faɗa za ku yi qalu aqararna Allah mun tabbatar mun riki alkawari hakan zamu yi kala fashadu ce to junanku sai shaida ga junanku kuma junanku sai shaidar wa al'umma ta ku wadda za ta zo cewa da a ce annabi muhammadu zai zo zan bi shi kuma ku bi shi wa ana ma'akum mina shahidin ina nan nima mai shaida ne a kan shaida da kuka yi na shaida cewa kun shaida haka ta wannan shi ne fasara ta biyu ga wannan aya a wannan fasara ta biyu ba abin da take dilala shiryawa sai girman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kuma fifikon da Allah ya yi masa haka ya ga dama ya tasu bi rahmatihi mai ya sha akan sauran annabawa din abin da zai maka wato kusa da za a kafe maka wannan fasarar da ita wadda za ta tabbatar da cewa wannan fasarar ta biyu da malamai suka tafi a kai ita ta furin jaye shine abin da ya faru a waƙi'i wanda hakan bata ba annabi sai bai zo ya samu annabi Musa ba sai bai zo ya samu annabi Isa ba bai zo ya samu annabi Ibrahim ba bare abinda aka yi din nan a gayaya to da bai zo ya samu waɗannan ba an samu wani annabi din wanda ya zo ya samu wani annabi Ibrahim ya samu annabi Musa waɗannan to haka to don haka sai mu nemo wani abin da zai tabbatar mana da wannan waƙiyar akan annabin take to sai ya zama da ba a haɗin ba sai Allah ya shirya wani taro da za a haɗin dukkansu su haɗin sai a ga waye zai sallama wani waccan magana ya take shi ne aka isra'i da annabai aka tafi da shi aka fara cewa jibrilu kai shi baitul maqdis tukunna masallaci mai tushe na annabawa aje nan shine manzon Allah yake faɗa a cikin hadisi na muslim yace wala qad ra'aytuni fi jama'atin min al-anbiya'i fa halatu salati fa amamtuhum yace na ganni a cikin tarin jama'a na annabawan Allah a baitul maqdis ga annabi ibrahim ga annabi musa ga annabi isa ga annabi wane ga annabi wane gaba daya sai lokacin sallah yayi annabi kai tsaye ce fa amamtu sai na limance su sai na shiga kawai shikenan to kai ka san wani abu bari in ga maka wani sirri na fasarar mafarki idan ka sake kai mafarki wani yana yi maka sallah to, to, to, to sai ya shugabance ka a wani abin tilas bayan da za ka yi a mafarki ka jarraba kowaye kuwa di lalacewarsa a wani abin sai ya zama shugabanka ko ka rasa hanya ne ya zo ya ce zo in nuna maka ya gaba sai an wannan saboda a mafarki ai wanda duka yadda ya shige gabanka a wurin Allah ai ya gama da kai hau kamanta in aka yi sahu limami ba shi Allah yake fara kallo ba sannan aka limamu ai duk wanda ya shige gabanka a wurin sallah ka yadda ya shige gabanka a wurin Allah shikenan annabi ya ce sai na shiga na limance su to wannan bai nuna cewa lalle koda suna nan a duniya sun zo bin sa za su yi ba baka gane haka ba to bari ka ji hadisi na Umar wata rana Umar ya zo yana karanta wani ba'ari na injila da abin da yake ciki sai ya ga fuskan manzan Allah ta daure wani daga cikin sahabbai ya ce dubi fa yanda manzan Allah ya tashi ya zo ya ce Umar ya ce na shaida Allah ɗaya ne na shaida ba wani manzo kuma in ba kai ba ya Rasulullahi sai fuska ta dinga wani su sai ce wallahi wallazi nafsi biyadihi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai na rantse da ubangijin da raina yake hannunsa wallahi da annabi Musa yana nan ba abin da zai yaurace shi sai da ya bi bayana to za ka ce mu wannan ayar ba ta hau kai ba kuma da annabi Adamu a wannan da aka yi taru da annabi Adamu ne yayi limanci sai a ce haƙi na uba shi aka kalla uba ne ya limanci 'ya'yansa da annabi Ibrahim ne yayi limanci sai a ce uban annabawa ne anan nan kuma aka kalla da annabi nuhu ne yayi sai a ce farkon manzanni na aka kalla to shi annabi da yayi limanci shi me aka kalla me aka kalla shi da ne sai dai kawai tun da ya zama babba haka za a bi shi ta wannan shi ne
فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون faman tawalla an dawo magana ala ayi halin dai to ka ce ma din ka ce ma mu dawo fasara farkon ma ta farkon ma cewa kowane annabi ya zo in wani annabi ya zo ba sai aka ce ya yi saranda gare shi bi shi ba zai taimake shi kowane annabi in ya zo haka ba haka ake ba to mu dawo mu aje wannan fasara mu ɗau ɗayar a ce hakan take to shi annabi muhammadu wa zai yi handin oba shi na ƙarshe to an ce kenan annabi musa da ka da annabi isa ya zo ka bi shi eh an zo ya ɗau wannan alƙawarin to shi ma annabi a ce ya ɗau alƙawarin da ya tada wani abu to shi ba wani annabi bayansa to shi da wa zai imani to duk inda ka biyo ɗaya bin duk shi ne ɗin dai yawa shi ne to shi sa Allah yake cewa yahudawa Allah yake cewa annabi Muhammadu gaya musu wannan alƙawarin da da annabawa ma ba magana su ba na riƙe alƙawari da annabawa da ka zo lokacin su da sun bi ka da su da al'ummarsu yanzu ba abin da ya yalwace su sai su bi ka kawai annabawa ma an yi alƙawari da su bare su don haka man tawalla ba da zalika wannan kuma ba ba za mu aje ta kan annabawan ba wanda duk ya ba da baya bayan alkawarin da ya ji annabawa na al'umma sun yi kai kana al'umma wani annabi ka ba da baya ba za ka bi wannan ba fa ulaika humul fasiqun wannan ya zama fasiki saboda haka yahudawa idan ba ku bi annabi muhammadu ba fasikai sunan ku kenan kamar an ce haka to أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أفغير دين الله يبغون Allah ya ce aya buguna yanzu wannan ita, ita hamzan nan ta shiga wani abin da ne mahazufi da aka adabta ta a jikinsa sai aka adabta fa kuma akan mahazufi aya ta wallauna fa yabguna ghaira dinillah yanzu ku da kuke cewa kun ki karba addinin musulunci ku a juya baya ku nemi wani wani addinin Allah shi addinin Allah me muku me a cikinsa na gudu cikin addini duk abin da za a gudu na wahala na me yana na cikin addininku mutum ya yi zunubi a kan kara wurin mutum ya yi zunubi a ce ya kashe kansa shi ne gafarar zunubinsa mutum ga shi nan duk ba shi ne cikin shari'a taku ba to ga addinin Allah mai astaghfirullah ka istighfari kawai shi kenan kai tauhidinsa ta sauka ku mushrikai da wani abu to wani addini kuke nema ku mushrikai da za a ce kana da Allah guda bakwai ko takwas ka je can unguwar ka bauta wancan ka je can unguwar ka bauta wancan ka sayo wannan yana nan a gidanka duk kuma suna da haƙƙin bauta a wurinka wannan wace irin wahala ce bai fi sauki a ci Allah ka ɗaya bane tak in ka bauta masa shi kenan ka huta to wani tauhidi ne fa wannan sauki shine Allah da kansa yake bada misali yake cewa baraballahu masalan rajulan fihi shuraka un mutashaki suna wa rajulan salaman li rajul hal yasawiya ne masala Allah yana bada misali yace bawa ne yake da iyayen giji guda biyu bawa guda daya amma wannan uban gidansa ne wannan uban gidansa ne wannan yace siyo min kaza wannan ni kuma kaza nake so kuma hanyar su daban-daban ai wahala zai sha to ya yi daidai da wanda shi ubangijinsa ɗaya ne ubangidansa ɗaya ne ta in yace ina son kaza ba mai wata bukata kuma sai shi to ubangiji tauhidi shine mafi sauki a wurinku inda kun gane afa gaira dinin lahi tabguna wani addinin Allah kuke nema to ina za ku ga akhlaq ɗabi'o'in addini masu daɗi masu sauki duk abin da abin addini ya hana a maka ya hana ka yi to ya hana a maka kai ma kakkai sata kai ma ka aima ba kai aka hana kawai ba kai ma kar a yi maka kada ka taba yan wani kai ma ka a taba yanka to duk abin da aka hana ka yi wa wani to an hana a yi maka addini kenan mai daɗi ba a ɗaura wani ba a ce eh to sai shi yayi su a can akwai aikin manya daban babu wani abu duk abin da Allah ya hana ya hana kawai hula ɗaya ce ko ku akwai inda aka ce shi wannan ya sata ba komai wannan yayi wannan kai babu duk wata banna da aka na an hana kowa kawai to ba to kai ba za ka samu nutsuwa ba in ka shiga gidanka ba za a zo a yi ma ba in dai an bi dokar to addinin Allah kenan ai dadin sa ya isa gashi kuma ka bautawa Allah na gida dadi goma ka bautawa Allah in kana mumini kai ka ji dadin ibadar kana mumini kana jin dan duk mumini da yake bautar Allah yana yin ta ne da jin dadi yana jin muhabba da soyayya a zuciyarsa kuma Allah kuma shi ma kuma ya soka kuma ba za a ce wannan da kai ka ji daɗi an biya ka da jin daɗin da kai wannan a zuciyarka ba Allah kuma ya ma wani abu daban to amma duk da haka Allah ya ce to yanzu duk da haka kuke neman wani addini to walahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karha in ba ku sani ba wannan mai addinin nan shine Allah kenan idan ku ba ku sallama masa ba to gare shi ne man fi samawati duk wani abin da yake sama karikicen cikin ta mala'iku ne wasu jama'a ne wasu dan kai mala'iku ne kadai a sama ba wanda ya san me yake a sama wallahi sai dai shi mahalicin sama to shi sa yake ta cewa man fi samawati in kuka jera ta haka mala'iku yana fito da su wani kace ya faɗa amma karikitan da suke sama ba kyau Allah babu ba sa rabin rabin rabin rabin rabin su ba sa ƙasa kuma bin Allah suke gaba daya yace lahu aslama gare shi suka sallama gaba daya su ba su yi musu ba wal ardi gare shi ma mutan ƙasa suka sallama gaba ɗaya ɗau'an wa karhan wasu sun sallama da bi kamar muminai kenan Allah ya ba su zaɓi man sha a falyumin wa man sha a falyakafur muka ce a Allah mun zaɓi mai imani da zaɓinmu ne muka zaɓi mai imani wasu kuma ba su zaɓi su imanin ba to idan an ce mu mun sallama wa Allah saboda mun zaɓe shi kafiri shi ma ya sallama wa Allah i karhan kenan shi tilas ya sallama ta ina ne tilas ɗin to yanzu shi ya zaɓi ranar da za a haife shi shi kafiri kafin ya zo duniya ya zaɓi ranar da za a haife shi zaɓen masa akai zai zaɓi ranar da zai rashin lafiya sai an zaɓen masa kuma sai ya yi an gane kafirin da ba zai haihu ba a ji ai ta'awo ai ta'awo ya haihuwa ya hana shi haihuwa ya bi dole ya bi to kowa ya bi kenan irin bin nasa su kafirai sun bi karhan tilas kai yanda za a yi makab kai kakka tsufa da Allah in ba kan ba kan azo mutuwa ma kakka tsufa wallahi sai ka tsufa ka je a gyara a gyara sai wajen gyaran shi sai wani irin gwale dole da ya nuna an tafi saboda Allah ya tilasta karhan sai ka bi shi a nan a tsufa sai ka bi shi to ko kafiri sai ya bi a wannan layin to a zo mutuwa kuma karka bi Allah ba za ka bauta masa ba to shi ya ce sai an mutu shi ma nan ce ba za a mutu ba to ashe ka bi Allah karhan tilas to kafiri ya bi Allah karhan sammai da kasai ko sun bi Allah ƙaharan su kuma mu mun bi Allah ɗau'an kafiri ya bi Allah karhan irin samai da kasai da ruwa da dutse da shuka da dabbobi su kuma sun bi Allah ƙaharan haka ya ƙahara dole su yi suna kai ba zaɓi aka ba su ba mu ko zaɓi aka ba mu muka ɗauki mu yi shi yasa Allah yake cewa din walillahi yazudu man fi samawati wa man fil ardi wa shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash shajaru wad dawab gare ni da rana da wanda yake sama da ƙasa na rana da wata da taurari da dutse da ruwa da bishiyoyi duka gare ni suke lankwafawa tilas sun so ko ba su so ba eh to Allah Allah dole ne ga kowa sai dai kadai bangaren da ya yarda ya bari kai abin da zaka yi sai ya baka kai abin da zaka yi din amma nan din ma da ba so ba da an rufe ma kofa dole ka dawo kai abin da ake so ka yi Kisa kafiri da ya kafirce ba wani jajircewa bane ba da cewa an kidin a an ba kofar ne ya fitan kawai in an rufe ta shi ba zai fitan ba ba kafircin ma kenan baka ji abin da Allah yake faɗa ba cikin alkur'ani walau sha'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan da ubangijinka ya so da ya sa ummatan kowa iri ɗaya ne kowa mai sallamawa ne shikenan ba wani abu amma yace la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuh ba haka na tsara ba sai sun saba sai wanda ne wa rahama shi zai biyo wanda kuma aka kyale shi can wurin Allah ya saba mu wani to Allah ya ce a ba ghaira dinillahi tabghuna wa lahu aslamu man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi turja'un kuma gare shi ake mai da ku tilas wata rana a ce tarji'una ko a ce yurja'una wani lokacin a ce kuma yarji'una inda aka ce yurja'una to kai ka san ta sake mutum aka kenan kuma shi ya fi yawa a alkur'ani duwanda ya mutu kasan tasashe aka yi ko? saboda ba daɗi mutuwar da ta taho yanzu aka ce to yaya ko za a yi afuwa na tafi mu je kawai lokaci ya yi da ka fara ganin mala'ika lokaci ya yi to kaga ashe ta saƙe ka aka to gare ku ga Allah ake ta saƙe kowa sai ya je to me na kin ɗauka addininsa bayan kuma wurin sadaka kama an faɗa ka istifhami na inkari a wurin to قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم جاء الأمة مبتا إتتشي وانا أبونا ذا أفتنا كوي menene ka ce su ce amanna billahi mun yi imani da Allah a ubangijin da ba shi da abokin tarayya wa ma unzila alaina mun yi imani da abin da aka saukan mana shine alqur'ani wa ma unzila ala ibrahima abinda aka saukowa annabi ibrahim na na takaddu shi ma abin imani da shi ne mun yi imani da shi wa isma'ila da annabi isma'ila wa ishaqa da ishaqa wa yaquba da yaquba wal asbadi da ƴaƴan yaqub din duk mun yi imani da abinda Allah ka basu wa ma utiya musa wa isa da abinda ka bawa annabi musa da abinda ka bawa annabi isa wannan biyu ne min rabbi ba adawal adaful ami al khas kenan an lissafo annabawa sai aka ce wannan bi'una da kuma dukkan ma annabawa duk mun yi imani da su wannan shine itikadin al'umma musulma abinda duk Allah ya bamu labari cewa ya saukar ga wani annabi mun yarda da shi dukkan annabawa guda 25 wanda ambatar su yazo cikin alkur'ani mun yarda da su duk abin da ya inganta daga hadisi ingantacce manzon Allah ya bamu labari ko ba qur'ani bane mun yarda da shi daga abin da aka lissafa din Allah ce wa nahnu lahu muslimun kuma ku ce mu muslimu na masu miƙa wuya ne da so da yadda ba ma tilas ba
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الله يتي ومن يبتغ غير الإسلام دينا wanda duk ya nufi yin wani addini ba musulunci ba to ina za ka ka bar musulunci ina za ka bauta bishiya bauta dan maraki bauta rana bauta wa bauta wani abokin halitta kamar kai ai ka tabe to Allah ya ce to in ma kai oho a banza falan yuqbala minhu ba ma karbar wani abu in ba addinin musulunci ba kuma wanda diye wani abu ko ta ibada ko ta da'a wadda ba Allah ya nufa ba to ranar alkiyama yana cikin tababu ya kirga kansa cikin tababu shi yana cikin tababu Allah ya saba mu bane
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين الله يتي كيف يهدي الله قوما يا يا الله زي شري waɗansu mutane kafaru ba da imanihim da suka yarda suka kafirta bayan sun yi imani wannan ayat ta sauka ne akan wasu daga cikin ba'arun sahabbai waɗanda bayan sun yi imani kuma suka yi da suka bar musulunci tun a lokacin manzan Allah to shi ne manzan Allah ya ce to yaya za a shirya waɗannan mutanen da a ce ba su ɗanɗani zaƙi da daɗi da alawa ta imani ba sai a ce ba su ɗanɗana ba ne amma sun shigo musulunci sun ɗanɗana kuma su bari bayan kuma sun shaidar da cewa annabi muhammadu gaskiya ne gashi suna kallonsa to kuma amma da haka su bashi kuma ya za a yi wannan su shiriyu waje a humul bayyana ga hujjoji zahirai sun zo a gabansu kirikiri yana daga cikin hujjojin gashi shi annabin kansa sun san rayuwarsa kafin a aiko shi hujja ce tun da ya taso irin suluki da tsari irin nasa wani yaro bai yi ba wani mai tasowa bai yi wannan tasowar ba sun san wannan an shirya shi don wani abu ne sai kuwa aka yi zama haka din aka zo ya zo da abin da wani bai zo da shi ba mu'jizan nan duk abin da kake so in dai abu ne a ƙasa ba wanda ya fi ƙarfin idanka da aka shirya maka ko hankalinka za shi faɗi a yi maka shi manzo Allah a matsayin hatimin da yake tare da shi na annabta da manzanci ko ina yake yana tare da duk me kake so ka faɗa Allah ya yi me shi wannan duk bai isa hujja ba ja'ahul bayyinat hujjoji sun zo musu a bayyane ga su nan a fili ga ƙur'ani ana karantawa wanda sun san fasaha da zalaƙa don su masu cin kasuwar ta nema a lokacinsu sun san kuma ya bambanta da irin yadda suka sani to wannan duk ya isa a ce kuma wai mutum ya kafirta to akwai wani abu daban to yaya Allah zai shirye shi wallahu la yahdi qama zalimin Allah baya shiryar mutanen da suke azzalimai to yanzu wannan ayar ya zaka hada ta da waqi'i waƙi shi ne abin da yake afuwa Allah ce baya shiriwa baya shirye da waɗanda suke azzalimai kafirai kenan to kuma wanda suka shiryo daga azzaliman fa bayan wannan ayar misali an gane abin gini Allah ce baya shiryar kafirai ko azzalimai anan su kafirai ake nufi ba ya ce baya shirye su ba to wanda suka to to in wanda ya shirye kuma wa shirye shi to bayan wannan ayar wanda suka shiru suna da yawa ai to me ma'anar ayar kuma an ce ba a shiryar da azalimi to shine ma'ana duk wanda ya zama nan ya sa gaba yamma ba gabas ba wajen addinin Allah Allah ya ce sai ya dawo da shi ya kallo addinin ba zai shirye shi ba ya ta tafiya inda ya sa gaba amma wanda ya fuskanto da yana kafirin ya fasa yin yamman yanzu ya hango gabas sai Allah ce jahadu fina ka dan waiwayo ka dan yi jihadi ko ya yake to lan hadiyan nahum subulana za mu sa ka a tafarki wallazi na ta dau za da hudan wanda duk zuciyarsa ta dan karkato wurin shirya sai Allah ya kara masa shirya amma wanda kuma ya sa gaba wurin kafirci Allah ya ce to shikenan wallahi ma ta walla ba shikenan ba inda kai sai mu ce a ci gaba to kaga Allah ba zai shiryar da wanda shi bai dubo shirya ba asala ɗaya kenan wannan daga ma'anar wannan ko ku a'a ma'anar da tafi zama kai waye shine Allah baya shirya azalimi wanda a azal dama Allah ya yo shi hakan zai yi shi to ya za a yi kuma shirye shi shi kenan ba zai shirye shi ba kenan a dama an yi shi shi matsiyaci ne dan wuta to kaga ba zai shiryu ba aiko ba bai kuma iya shiryarsa wannan to أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أولئك waɗannan waɗanda aka ambata ɗinnan waɗanda suke azzalimai su ne waɗanda wato alaihim jaza'uhum anna alaihim la'anatallah sakamakonsu shine Allah ya la'ance su Allah ya tsine musu wal mala'ikati mala'iku ma haka wan nasi da mutane ajma'ina gaba ɗayansu duka sun tsinewa wanda ya bar Allah to idan aka ce wan nasi har aka kawo takidi aka ce ajma'ina duka ba su ma sun tsinewa wa kafiri ko to har kafirin ma ya tsinewa kafiri kenan tun an ce annasu ajma'ina gaba daya yi gashi nan muna ji Allah yana bamu labari wa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da rana alkiyama wannan kabi zai ce Allah tsine maka shi ba ce Allah tsine maka kai ka sa ne ya to kai ba wace kabi ni ma sa na aka sai ta tsinewa ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا liyakuna min al-asfalina to to to Allah ya kare mu dai kawai shine addu'a ko to ya kamata a yi wato a bayyana a fagen yabo ba a fagen tsina ba dan an an shiga ainihin babban gida wannan ya ce wane Allah saka da alheri kaga aka san wancan kenan to ya aka yi wani to ai kaga wallahi na so in darje wallahi in can ka dinga yi min nasiha ka dinga yi min nasiha ka dinga ja na wurin wa'azi Allah ya karkato da zuciyata mai kana ta cewa ya kamata ka dinga kaza ka dinga kaza ka sada zumunci wani in masu kuɗi ne ka dinga cewa in dinga zaka wallahi aje kuɗin nan kin yin zaka ba abu ne mara kyau ba wallahi na daure dai haka ita yi kaga kuma alhamdulillah gashi kuma Allah ya haɗa mu anan da ba dan kai ba wata na tafi ce ba ba wannan ina ya Allah ce ta kawo mu gaba ɗaya ni ma ai kaji wani ne kaza kaza ya kama hannuna to haka ake dai to shi yasa dai lalle abotar bayan Allah mutanen Allah ba wai ya kamata bane ya zama wajibi to shi ne to خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين فيها lallai su waɗannan waɗanda aka ambata tsinuwar Allah da tsinuwar mala'iku da tsinuwar jama'a da ta tabbata a kansu za su tabbata a cikinta cikin tsinuwar ko cikin wuta don tsinuwa in ta tsinu ta Allah da wanda Allah ya tsinewa ina za shi sai wuta to ya tabbata cikin wutar shine kenan ma'ana ko ko ya tabbata cikin tsinuwar duk daidai ne da duk tsinan nan Allah dan wuta ne duk dan wuta kuma Allah baya yi da shi ba shi kenan ba la yukhaffafu anhum al'azabu kuma ba za a sauƙaƙa musu azaba ba wala yunzaruna ba za a saurara musu ba kar ka zaci dan wuta ya shiga kamar irin nan anan an shiga wuta an kone fa mutum ya gama a'a a can bai gama ba kullama kullama narida juluduhum baddalnahum juludan ghayraha ko yaya fata ta kone sai mu canja sabuwa fil dan me liyazuqul azab anan ne wato science na ƙur'ani yake fitowa an san a science na zamani wanda suka karanta shi an gano cewa fata da kake gani wannan ita ce mai jin zafi zafi akan fata yake ba a cikin nama ba yanzu farko da an za a tsira ma allura a asibiti sai ka dan zil haka to fatar ta fara hawa da ta shiga ciki sai ta kwadaɗa kuma sai kai shuru ba ka gane haka ba shiga take ta yi shiru amma farko tsi to fata ita ce wadda take ɗaukar jin zafi a science haka yake to nan ƙur'ani sai ya ce kullama naridar juluduhum koyaushe fata su wannan ta ƙone sai mu canja musu fata me yasa ba a ce a canja musu nama ba kuma sai aka faɗi sababin canja fata liya zuƙul azaba don su ɗanɗani azaban mai zafi saboda fatar ta sake dawowa kaga science kenan duk komai na science yana na cikin alƙur'ani sai dai kawai mutanen mu shi kasala su ki fito da shi a ringa cewa yau an fito da sabon abu yau an fito da sabon abu to إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم Allahu akbar Allah baya rufe kofa gaba ɗaya ga bayansa saboda to in ya rufe kofa ina za su ba wani ubangijin ba shi ba ba su da wata ƙasa da suke taka ba tasa ba ba su da abincin da suke ci ba nasa ba ba su da wani mai ba su lumfashi saboda haka ko ya yi gargaɗin ya zuba abin sai kuma ya buɗe ƙofa can to ina mai son a fita a zo dai a fita ba komai a can Allah ya ce kaifa ya hadin lahu qama mun ji duk waɗannan sai ci illal lazina tabu har masu riddan nan da suka yi riddar Allah ya ce a in ka ga za ka dawo dawo an ce cikin waɗanda suka yi riddar kuwa akwai ɗaya daga cikin sahabi wanda ya dawo ibn suwaid ya dawo kafin ya dawo ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam takarda yace a bashi shin in ya dawo ya san abin da ya amma in ya dawo gashi a rubuce in ya dawo an karbe shi aka zo aka ce wa manzan Allah har su ibn suwaid ne yake cewa in ya dawo addinin musulunci shikenan ba annabi ya ce maraba illallazi na tabu wa aslahu sai aya ta sauka sai wanda suka tuba daga wannan ridda da suka yi wa aslahu suka gyara tsakaninsu da Allah imaninsu a cikin zuciya ya zama garau ba na munafici ba kuma suka gyara mu'amalarsu da annabi da sahabban manzon Allah shikenan abinda mutum zai yi ya zauna lafiya a duniya da lahira abu biyu ne yan uwa ya sulhu da Allah ya sulhu da halitta Allah shikenan a duniya zaka zauna lafiya sulhu da halitta Allah shine baka zalunci kowa ba baka taba kowa ba to ka bari a taba kanka ga yanda Allah zai da wanda ya taba Allah kuma zaka zauna lafiya ba mai zuwa ya ce kai min dan baka yin ba baka zauna lafiya ba zaman lafiya da Allah kuwa ka so shi ka bi shi ka bi manzansa shikenan ka ga musulhu to wannan shi sa Allah yake cewa illal ladina tabu sai dai waɗanda suka suka tuba wa aslahu suka gyara tsakaninsu suka gyara batininsu suka gyara gyara zahirinsu to wannan inna Allah ghafurur rahim hakika ubangiji bai gafara ne shi mai jin kai ne shi ya ji kansu su dawo din
إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون
إن الذين كفروا نعم الله يتي حقيقة وأن سكي كافرت النبي إيسى يهودا كنا بعد إيمانهم bayan sun imani da annabi Musa sun mazdado kufran sannan kuma suka ƙara kafircewa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam lan tuqbala taubatuhum ba za a karɓi tubansu ba wa ula'ika humu dallun waɗannan su ne ainihin batattu taɓaɓɓu to yanzu ba yahudi duk ba yahudi ba za a karɓi tubansa ba ko ku ayar a'a amma ce amma dai an hasashe wani abu e ba za a karɓi tubansu ba lokacin da suka zo gargara to shi ne wannan ba za a karɓi tuban nasu ba me gargara eh dab da mutuwa to to kai kai kai kai a ganin ka dab da mutuwa yaushe ne eh shine gargara dab da mutuwa ko to yaushe ne a mara lafiya a mara lafiya wataƙila shi ka fi ganewa ka ce ga shi yana suma yana suma haka shi yana ganin kamar zai mutu wannan bayyane yake to wanda, wanda ya mutu kop ya, ya mutu da haɗari fa shi bai yi gargarar ba to shi wannan lokaci ne dab da mutuwarsa bayan ku wata kuna ma mota ɗaya kuna hira da shi aka je aka ɗauki wata bishiya tsakaninka da shi sakan biyu ne da magana da kake da shi shi bai da gargara yana da ita mana yana da ita wato abu biyu ne ya haɗa wa irin shi wannan ya shiga wani lokaci na Allah wanda ba na duniya ba kuma amma yana cikin duniya ɗin yanzu misali mu dawo wanda shi yake da rashin lafiya da bai da lafiya sanda kuke magana yana jinku kuma yana ganin mala'iku mai cewa ma wani ashe kaga jikin nasa yayi kyau wallahi yayi sauki Allah ƙara lafiya yana ji shi kuma a sannan ya san Allah ba zai ƙara lafiyar ba saboda ma'aikata sun fara sauka yana kallon su shi yasa ko ba zai iya magana ba an karya harshen shiru zai yi to zai iya tuba sannan ba zai iya tuba ba shine gargara ta wannan to wuta wanda zai mutu kuma irin fab ɗaya shi kuma tsakanin me ƙasa da saka to to tsakanin kafin ya mutu da wannan ai in in to shikenan in ka kwashe wannan gargarar to shi bai ga mala'ikan ba kenan sai bishe da ya gani ya doka yanda aka yi aiki akan wancan mala'ika ya zo da mutanensa aka yi haka aka fito da rai haka aka yi wa wannan wallahi shi ne nake na fara magana cewa ya shiga wani lokaci na lahira yana duniya kuma ya isa ya isa mala'ika wannan rabu in abin da bai kai saka ba ya isa mala'ika ya aikinsa irin wanda ya a can amma abin ba irin yadda za ka gane shi ba ne to shi wannan kafin mala'ika ya ɗauran tun da dai ya ga amaliya ta ɗauki ran ta kusa gashi za a ɗauki ran zai iya tuba shi ne gargararsa ba zai tuba ba a sannan da Allah ya bari a tuba to hawan da ya irin mutuwar wannan ba za ka iya cewa wani abu ba za ka iya cewa ya tuba don ba ka san tuban nasa ba an fahimta to da haka Allah ya ce wanda suka suka bauta wa dai ainihin kafirai ko kuma wanda ba su imani da annabin Allah ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe dai to waɗannan suka zo har suka mutu a haka ba su tuba ba to waɗannan su ne batattu sun bata sun mutu a bata kenan to إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من, من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به mm.
أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين innal ladhina kafaru haqiqa waɗanda suka kafirta wa matu har suka mutu wa hum kuffarin alhalin suna cik- suna da kafircin su suka mutu suna kafirai basu basu imani ba Allah ce falai yuqbala min adihim mil'ul ardi zahaban ba za a karba daga ɗayan su ba cikin dinare ko da ya zo da cikin dinare ƙasa gaba ɗaya a ce duk duniya gaba ɗaya cika ta da zinare ya bayar in ma kan ya mutu a ce ya bayar da wannan sadaka idan in ya je lahira duk kwabar da ya yi ta karɓe shi Allah ce ba za mu karɓa ba ko ku a'a yana da wannan ma a ce ma a ƙaddara yana da wannan alƙiyama zai miƙa ya ce to Allah a ƙyale ni Allah ce lan yi kubala ba za a karɓa ba to yanzu fa za a karɓa duk wanda yake mumini ba ma sai ya cika ƙasa da zinare ba shi ka ka fito ka kalli wani bawan Allah da yake cikin wahala ka bashi Allah ya karɓa amma ka ji akwai wata rana za a waye gari da in za ka cika duniya da dinare ba zai karɓa ba Mm, to bayan lokacin da za a karɓa mana wala wifta dabi ko da zai fanshi kansa da wannan ba za a bashi fansan ba ula'ika waɗannan da kuka ji an ambata lahum azabun alim ba abin da yake jiransu sai azaba mai raɗaɗi azaba mai- mai mai zafi ita ce ta tabbata a kansu wa ma lahum min nasirin ko gashi ba kuka ba raki da za su yi wani ya zo ya ji tausayin su waye mai taimakon su a wurin Allah ba su da shi An- annabawa ne da manyan bayan Allah muminai su ne za su ceto su yi taimako to su kuma sai an mutu da imani shine sharadin nan ko mun ji an ce an mutu babu imanin shikenan an tafi kenan kiyaye لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون Allah ya ce lan tanalul birra ba za ku samu sa- sakamako na aiki managarci ba ba za ku zama managartan bayi a wurin Allah ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun har sai kun bada sai kun yi sadaka da abin da kuke so ko kuka fi so to idan kaga wannan kai ya ce mutum sai ya ce aini ba ni da dukiyar da zan ciyar to ba ka da wata alfarma da za ka iya cewa da ita akwai inda kadai dattijo ne kai na unguwa ba ka da kodari amma in ka je aka ganka za a yarda ka karbi ceton wani to sai ka yi gwanna Allah kuwa ko baka da kuɗi lafiya ce da wani shi bai da kodari ita ita yake so kuma ita ke ji da ita to yayi amfani da ita ya bada ita fi sabilillahi ba zai samu mana nagartuwa a wurin Allah ba tun fiƙu mimma tuhibbuna shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka dabbaka wannan a dukiya a rai a komai duk abin da suka fi so da shi suke wa Allah gwaninta da shi lokacin da wannan aya ta saka Abu Talha ya ce ya rasulullahi naji aya ta sauka cewa ba za a samu nagarta ba ko ba za mu zama managarta ba ko sakamako managarci sai mun ba da abin da muka fi so Allah ya sani abin da na fi so gona ta ta burha wani wuri ne inda ya fi kyawun dabino shi kuma ya fi kowa gonakin dabino ice to wannan ta fi kowace a wurina kuma na sa ta saboda Allah wallahi na fusanta kuma ita na bayar manzo Allah ce bakkin bakkin bakkin bakkin madalla madalla Allah ya albarka Allah ya yi Allah ya sa riba cikin cinikinka sai ce amma ba wa makusantanka Allah ya karba kuma ka ba wa ƴan uwanka da kanka to Allah in ya karbi da ba shi za a kaiwa to ba wa ‘yan uwanka shikenan haka nan eh, zaidu da aya ta sauka shi kuma ba abin da yake jin ƙaye da shi da safe ya tashi ya zo ya ga dokinsa ya fita ya dawo ya ga dokinsa hawan ma ba sosai ba saboda yana ji da dokin wani doki ne da shi in garma ce to ga aya ta sauka kuma ni ga abin da na fi so kawai sai ya jawo doki zagem zagem zagem zagem ya rasulullahi ga abin da na fi so wallahi na ba da shi saboda Allah manzo Allah sallallahu alaihi ya ce Allah ya karba sai kira Usama ya ce Usama ga doki nan je ka hau kuma dan zai din ne sai zai duye dan ya Rasulullahi ba Allah ka ba ba ya karba shikenan Usama je a hau doki saboda to haka sahabbai suke zaɓin abin da suka fi so umar ba, a- ba, ba an ce suna cikin wasu abokai guda bakwai da suke kulla- kul- kulla abota ba sai suke yin magana ake maganar naman kai da daɗin naman kai da irin yadda yake ana komawa gida kuwa sai aka samu can daga wani wuri ba daga wurin su bakwai ɗin ba an aiko da umar naman kai ɗin ya gaishi ya dahu ya yi sai ce Allahu akbar kaga mun yi hira da sufa ne amma na ga a cikin hirar wane ya fi tsananta cikin san naman kan a kai masa ko lasabi ba aka ɗauka aka kai wa wannan shi ma sai ce Allahu akbar kamar an sani wannan mun yi hira a kai wa wane aka kai wa sai da ya dawo Umar ya ci ya ci namansa Mm. saboda haka bayan Allah wannan fa duk abin da Allah yake gaya mana a cikin alkur'ani allura ake wa masu abin yi sai dan Allah sai dan Allah kafin waɗanda suke musharaka da su a cikin duke tasu su zo su kwashe abu zarrin yana cewa duk ɗan adam yana da abokan tarayya a cikin dukiyarsa guda uku to ya yi ƙoƙari ya fi su rabo a ciki ka gane? kowa yana da abin duk abin da kake da shi to to kaka da cike kadai ne akwai mut- akwai abu uku nan a ciki duk raban ku ne ku uku an gani ɗaya ƙaddara tana da rabo in kai wasa to maza maza ka fita rabo yanzu a ƙaddaro ma wata musiba ta kwashe kuɗin ita ta karɓi rabanta to kafin ta karɓi nata kai ka karɓi naka kaji kaji mai rabo guda ɗaya mutum nawa ne kaga cewa Allah ya jiwo masa da wata ja'ifa ta tafi da dukiyarsa ko ta tafi da duka ko ta wamma rabi ko ta wamma kaɗan ta dai kwashi nata to tana da kaddara tana da rabo a cikin dukiyar kowaye kaji ɗaya abu na biyu magada suna nan sun zura ido kakka taɓa ɗin ka tafi su kwashe abinsu kaji masu rabo biyu to na uku a dukiyar kai kai ma kana da rabo a cikin dan yanzu in ka kwasa ka bada fi sabilillah ka rabauta to kakka bari waɗannan biyun su zo su kwashe ma dukiya da kaddara da gado shine Abu Zar al-Ghifari ne yake faɗa haka masu kudin kuna ji da yai ko eh to
وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم wama tunfiqu min shay'in Allah ya ce abinda kuka ciyar na kowane irin abu ne wanda kuka fi son kuka ciyar ko wanda ba ku fi son ba kuka siyar ko meye ma kuka ciyar dan Allah kuka ciyar dan ayabe ku kuka ciyar duka inna Allah bihi alimun Allah yana sana da shi kun san ku tunda ya sani zai sakamako mm. Bismillah. to كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين Allah ya ce kullu ta'ami kana halal li bani isra'ila kowane abinci ya zama halali ne ya kasance halali ne ga banu isra'ila illa ma harrama isra'ilu sai dai abin da shi isra'ilu annabi yaqubu kenan sai abin da annabi yaqubu shi ya haramta wa kansa wato kana hillalli bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu isra'ilu da isra'ilu amma kowanne daban-daban isra'ilu na farko su banu isra'ila kabila kenan illa ma harrama isra'ilu kuma shi annabi yaquba kenan anan shi ake nufi kenan sai dai abinda shi annabi yaquba ya haramta wa kansa shine raqubi da shan nonon raqumi wannan aya ta sauka lokacin da yahudu suka zo suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to muna son ka gaya mana wasu abubuwa amsoshin wasu tambayoyi idan ka ba mu wannan amsar waɗannan tambayoyi za mu bi ka za mu imani da kai annabi ya ce kun yi alkawarin haka suka ce sun yi alkawari to daga cikin tambayoyin shine suke tambayarsa cewa ya gaya musu wani abu ne kamar nan da Allah yake cewa dukkan abinci halal ne ga banu Isra'ila sai abin da shi Isra'ila annabi Yaqubu kenan ya haramta wa kansa to wani abu ne ya haramta wa kansa annabi ya gaya musu in ya ba su amsa sun shaida cewa shi annabi ne suka tambaye shi kuma cikin tambayoyin cewa yaya ake yi maniyin namiji da mace in sun haɗu a yi namiji kuma ya ake a yi mace duk da tambayoyi hudu ne ko biyar suka yi musu to shine a amsar cewa abin da annabi yaƙuba ya haramta wa kansa sai ya ce ai kun sani annabi yaƙuba ya yi rashin lafiya da ya yi rashin lafiya sai ya yi bakan cewa Allah cewa in Allah ya bashi lafiya zai haramta wa kansa abin da ya fi so shine ku nonon raƙumi da naman raƙumi wannan shine suka ce eh haka yake to menene kuma ya ake namiji da mace yace ma idan idan ruwan namiji ya ɗaukaka ya rinjaya akan ruwan mace idza alama urrazuli ma almar'ati azkara bi iznillah wa idza alama ulmar'ati ma arrazuli anasa bi iznillah idan namiji da mace suka haɗu to idan ruwa na namiji ya rinjaya ya ɗaukaka kan ruwan mace sai a yi namiji sai a yi namiji kenan a cikin halitta in na mace ne kuma ya haka sai a yi mace to dai duk ya ba su amsoshin amma kuma ba su musuluntan ba man yahdillahu fa huwa al-muhtadi to shine Allah ce kullu ta'ami kana halal li bani isra'ila dukkan abinci dai an halatta bani isra'ila nan kuma ƙarya suka zabga ne Allah yake ƙareta su su sun ce saboda wai fakewa da kar su ji kunya cewa su aka haramta wa wani abu fa bizulmi min allazina hadu haramna alaihim tayyibatu ihillal lahum sai suke dauka a ai duk abin da kuka ga an haramta mana din nan da kuke da labari tun annabi ibrahim ma gaba daya a haramce yake a wurin su ba mu kadai bane shine Allah ya ce a ƙarya suke kullu da'ami kana halal bani bani isra'ila duk abinci an haramta bani isra'ila illa ma harama isra'ilu ala nafsihi min qabla an tunazzala ta kuma tun kan a saukar da at-taura wannan haramcin yake qul fatu bit taurati sai suka karyata Allah ya ce ce ne musu to su zo da at-taurar fatuluha ba ni zan karanta ba ku ku karanta littafin ku da kanku in kuntum sadiqina to mai takama da wahayi a masa burin-burin ai ba zai yi ba to ai kuma sai suka yi sakwa kuma to فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون wanda ya kage Allah kenan ya gaya ya faɗi abin da bai haramta ba ya ce haramun ne ya ce an haramta wa annabawa su ci abubuwa daban-daban kamar yadda su yahuda suka faɗa suka ƙari ƙarya bayan bayyanar wannan hujjar cewa tarimi bai zo ba sai bayan annabi ibrahim sai bayan su annabi nuhu gaba ɗaya sai ko ya sauka ne lokacin annabi yaquba to wanda ya faɗi wannan saɓanin abin da allah ya faɗa waɗannan fa'ula'ika humu zalimuna wannan su ne ainihin tatattun azalimai
قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل كتشي صدق الله Allah ya yi gaskiya cikin abin da yake bani labari da shi, kun yadda ko ba ku yadda ba da wannan da ma wasunsu gaskiya ne Allah yake ba da labari da shi ne waƙi gaskiya ba shi ne magana ta yi daidai da waƙi ba to wannan haka ya afku za ka Allah ya yi gaskiya cikin abin da ya faɗa fattabi umillata ibrahim hanifa annabi ibrahim kuke so ku jingina kanku da shi so kuke ku zama na annabi ibrahim ko kan ko kuma akan abin da annabi ibrahim yake kai to in kuna so ku bi abin da abin annabi ibrahim yake kai shine addinin musulunci shine wanda nake kai ni ma don annabi ibrahim yana kan addinin da ba yahudanci ba ba nasaranci ba ba mushrikanci ba shine me addinin musulunci wa ma kana min al-mushrikina bai kasance yana daga cikin mushrikai ba in kuna so ku zama haka sai ku zama sai ku zama yanda aka faɗa din kar ku shirka ku ce Uzairu dan Allah ne ku Isa dan Allah ne kuma ku bi addinin musulunci kuma ku tsaya kan tauhidi guda ɗaya shikenan
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين kaga aya ta ta'allaka da uwarta a baya a baya mun ji magana cewa fattabi'u millata ibrahim hanifa ga annabi ibrahim an faɗa cewa abi millarsa to waye ya gina ɗakin Allah annabi ibrahim shine wanda ya ɗaukaka ginin ɗakin Allah to sai wannan aya ta biyu ta biyu da magana gina ɗakin Allah Allah ya ce inna awwala baitin wudi alinnasi haƙiƙa kun ga farkon ɗaki wanda aka tanada dan bautar mutane su yi bautar Allah a bayan ƙasa lallazi bi bakkata wannan wanda yake a bakka bakka luga ce ta makka an ce wa makka bakka kamar yadda mai tafsiri ya faɗa saboda li'annaha tabukku a anaqal jababira ai ha. tana dandake wuyaye ko kuma kawunan jababirai ba wanda zai shigo sai ya faɗi ba za ma a shigo ɗin ba to don haka shi sa ake ce mata bakka wasu suka ce garin shine bakka cikin zagayen unguwar harami kuma makka ma dai wannan ba shine ba bakka dai luga ce ta makka ɗin kawai an kira ta da haka an kira ta da waccan kuma ina awala baitin lallai farkon daki kenan da aka aje a bayan ƙasa to in ku farkon ɗaki da aka aje ne a wabi alenasi kamar yadda aka faɗa an aka aje shi aka tanade shi don mutane su yi bauta to lalle ba annabi ibrahim ne ko wannan ayan nasin ya nuna ba annabi ibrahim ne gina ka'aba ba kenan dan kafin annabi ibrahim ai akwai na akwai mutane to kenan ashe lalle an aje wannan ɗaki tun kafin annabi ibrahim kenan annabi adamu ma ya zo ya samu ɗaki dan shi ma yana cikin nasu ai shi yasa waɗansu suka ce wanda ya fara gina ka'aba mala'iku ne kenan aka aje dan bauta annabi adam ya zo ya same shi da sauran annabawa da sun zo shi annabi ibrahim dai ya daga ne ginin ka'aba kamar yadda dama haka aya ta ce wa iz yarfa'u ibrahim alqawaida min albayt ya daga ya daga ginshikin kamar a ce kwas nawa ake binnewa a ƙasa ya sunan wannan abu dbc yawwa yawwa to dbc akwai ɗakin ƙila an ce ruwan tufana da aka shi ya rushe ɗakin ma ya shafe shi shi kuma da ya zo ya ɗauko daga dbc ɗin inda dama yana nan a ƙasa sai ya ɗaga shi shi kenan to shine shine rafa ulbaiti ɗin mubarakan wannan ɗaki shi abin yau albarka ne albarka tana da ɗuwa a cikin ɗakin allah ana daɗa dukkan wani abu a linka shi a maimakon wani wuri ba shi ba sallah ta lunku ibada tana lunkuwa duka wasu sun ce an riskar da su sadaka da su ne aka ce yi za a riskar da su mubarakan abin yi wa albarka ne wahudan kuma shirya ne shi lil alamina ga alam gaba daya ashe har mala'iku ma shi dakin Allah shirya ne dan alam aka ce ba lin nasi ba kuma shi mu dai mun san shirya ne gare mu dan shi muke kallo mai sallah shine alqiblan mu ko shine masallaci wanda yake muhimmi wanda yake na musulmi gaba daya ko a ina yake shi yake kallo to kaga ya zama shirya gare mu kenan to mala'iku kuma ta ina suka zama shi zama shirya gare su hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisai ingantattu cewa babu wata rana da za ta a wayi gari sai mala'iku dubu saba'in sun zugo sun yi dawafi sun yi sallah sai su hau sama wasu saba'in din kuma su zo gobe ba wanda suka zo jiya ba har a tashi alkiyama kaga su mahudan din ne gare su kenan kuma wannan raddi ne ga yahudawa da suke cewa ai ɗakin da ya cancanta ko na farko a bayan ƙasa masallaci na farko baitul maqdis to wannan ƙarya suke kenan Allah ce awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata kaga an rusa wacce magana kenan bisa ma an samu wani sahabi daga sabon manzon Allah ya tambayi annabi kirikiri cewa wani ɗaki ne wani masallaci ne Allah ya fara ajiyewa a bayan ƙasa yace baitullahil harami yace sannan wanne yace sannan kuma baitul maqdis yace sannan wannan sai sannan kuma duk inda ka so kai sallah eh masallatai irin namu kenan kuma to فيه آيات بينات مقام إبراهيم fihi a cikin wannan ɗaki wato ɗaki na Allah kenan akwai ayatun ayoyi manya-manya bayyanatun bayyanannu daga cikinsu akwai makamu Ibrahim ta ma'aya ce ta Allah gundume miya don ya isa cewa yanzu ba don sun sa wani gilas gashi nan wanda ba a gani gani ba sai an yi haka annabin Allah ya taka dutsen saboda ya zama aya ɗin ƙafasa ta loɓa sanda zai gina ɗakin Allah wannan makamin nasa shi yake takawa yana ginin za ka iya cewa yanzu ah to ai da na je maka na ga tsakanin makamin ibrahim da ɗakin ka'aban ba zai yiwu a ce an taka nan an gina can ba to ai kabar da ba haka take bai ta ba ko girmanta ya fi haka girmanta ya kai kusa da mukamin ibrahim din ba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba yake cewa Aisha ba dan mutanen ki sabai shiga ne cikin musulunci da na rushe Ka'aba na gina ta yanda annabin Allah Ibrahim ya gina ta to shine to mu'jiza dai babba a ciki shine wannan mukamin Ibrahim din ga kafa sanan an taka dutsen ya lotsa subhanallahi don shafa ma da ake yawan yi da shafa da shafa shi ne ma dutsen ya ta salailayewa ka ce duk da kuma an rufe shi to wa man dakhalahu kana amina ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين Allah ya ce wa man dakhalahu dukkan wanda ya shiga wannan ɗaki na Allah masallaci mai alfarma kana aminan ya zama amintacce daga me ya aminta daga me wasu ka ce labari ne mai ma'ana umarni ai aminu man dakhalahu duk wanda ya shiga ɗakin Allah ku amintar da shi to shi ma amintar da shi daga me to shine malamai anan na fiqh sun ta magana akan cewa to yanzu wasu ka ce ya aminta daga barin abu jira gare shi ko kuwa aya ta koma cewa a wala yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhatafu an-nasu min hawlihim ba mun sanya harami ya zama amintacce ba gashi ko suna ji suna gani ana zuwa ana yakin sauran garuruwa da suka gewaye da ka'aba ana ta fyauce su amma an kasa shigowa makka ya zama ya amintar da su kenan to su aminci ne wannan kace a ba wannan bane ai wanda khalahu ba ba balad din ake nufi ba shi dakin Allah shi masallacin wanda ya shige shi to shine aka ce wannan abin da ake nufi da a ce mutum zai yi laifi ko kisa yayi in ya fado dakin Allah kuma sai ya sha sai dai a bashi sai ran da ya fita haka Abu Hanifa ya ce amma wasu malaman ba su yarda da wannan ba suka ce ai jarimar da ya yi ya zo ya faɗo wannan wurin to ba za a ce kuma ɗakin allah ya kare shi daga wannan ba wannan zai zama wani sababi na mutane su zama abin nan don haka ba wannan ake nufi ba idan mutum ya shiga ɗakin allah bayan ya yi jarima to kada a yi masa jarimar a nan a kama shi a fito da shi ya aminta daga a yi masa a nan wurin shi ne aka ce a kama shi a fito da shi amma abu hannu ba ya ce kar a kama shi ba dai mutum bane shi to a hana shi abinci a hana shi ruwa a hana shi komai a watar da shi da kansa ya ja jiki ya ga kamar ba kowa a wuri haka yana fita a danke shi ya fita kenan a bisa zancen dai masu fikihu Allah ya ce wa man da khalahu kana aminan walillahi ala nasi hajjul bai Allah ya kaddarawa Allah ya ɗora wa mutane hajji na ɗakinsa yana kansu amma manista ba a ilahi sabila sai Allah da Allah ya bar ya waccan jimlar cewa Allah ya ɗora wa mutane hajji shikenan ko kana da iko ko baka da iko ko ya kake in baka je hajji ba sai Allah ya tambaye ka amma saboda rangwame irin na shari'a ta addinin musulunci da rangwame na ubangiji akan bayansa da sauƙin da Allah yi wa al'umma muhammadiyya sai ya ce a'a manista da'a ilaihi sabila wanda ya samu ikon tafarkin zuwa ya samu ikon isuwa zuwa ga ɗakin Allah ɗin don yi hajji wannan shi ne ta wajaba a kansa to malamai suka dawo wurin to me ya istida'a ɗin zai yi zama harkoki sun hana ka baka samu dama ba a ba shi bane ba bar abin haka ba su suka ce wasu suka ce kawai azadu war rahila da guziri abinda za a ci abinda za a sha wanda zai iya kai ka haccan da abin hawa shi kenan suka ce hadisi ma ya fassara haka to amma hadisin ra'ifi ne shi ba za a dogara a kansa ba sai aka ce abinda za a nuna da shi za a ce shi ne duk abinda zai zama dan zai iya yiwa ga guzirin ga abin hawa amma baka da lafiya sai a dora ka haka a tafi da kai kaga kaga ashe to sai a ce sai a kara da lafiya ita ma to zai yiwu ga guzirin ga lafiyar ga abin hawan amma kuma duk boda ta inda za a fita a je wannan wurin ana harbe-harbe mutanen suna wurin to ya za a yi sai ka keta sai ka tafi saboda ga kuɗi ga abin hawa shi ma babu to duk dai wani abin da zai zama ba mani'i ba na dole kuma kana da irin wannan ikon to sai ka je kuma ya danganta shi ma istida'a din za a ganta ta hanyar zamani da lokaci an gane a yanzu misali sai ya zama kana a da idan kana da abin hawa doki nagartacce ko raƙumi ingantacce ga kuɗi na abinci ka je da fatake nan ka kwana ka koma ka to iko ya samu to yanzu kana da raƙumi da doki sai ka tafi iko ya samu kana da iko to kaga ashe istida'a ita ma za ta bi bayan lokaci da zamani da shi guzurin ma yanda ake guzurin da ake da shi a da wanda zai kai ka yanzu ba zai kai ka ba to dai duk dai abin da mutum zai duba shine a kalli abin da shine maishi na wannan lokacin to idan kana da wannan baka je haji ba ka mutu to sai Allah ya tambaye ka baka cika farilla ba kuma akwai masu wannan da yawa ni da ido na na ga wanda yake a birnin makan ma shi bai ice bai taba haji ba ka zan ku duk wannan ma wannan ai karatun ya tashi da kansa ma ko da kafa ne zai ci a inda yake ko da kafa za shi bai je ba to akwai wasu da yawa kuma yanzu gashi na an nemo wata hikima daban akwai waɗanda ba su taɓa umra ba wai amma ai hajji ba wai sai a je umra to dai ya kamata ya zama abinda Allah yake fara nema akan bawa ya sauke shi shikenan abinda zai biyo baya kuma kana da iko kai ta inda nafila shikenan in hajjin ma za ka ta yi kai ta yi wannan shine alhamdulillah muna da babban bako malam jamilu alkadiri Allah ya kawo mana shi dama can kuma ya saba ziyara irin haka ana tare da shi ruhan wa jasadan masoyi ne na Allah da annabi da muke fatan Allah ya tashe mu cikin soyayyar da ake tafi kai ina fata ko da dai sallama ne ya kamata malam yayi da jama'a
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى مع سجر ما manyan mahalarta wannan dausayi na aljanna ƙarƙacin jagorancin shehinmu maulana sheikh nasir da allah ƙara masa lafiya da sauran duk waɗanda suka samu dama halarta ina mana sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu gaskiya ni na halarci wannan taro ne kamar yadda na saba domin neman albarka da kuma jaddada zumunci ba don dai shehi ya yi umarni ba to da ya ishe ni nima ya kama yadda 'yan uwa duk muka halarta muka samu albarka nima in takaita da iya wannan albarkar to amma an yi umarni shi kuma umarni cika shi wajibi ne to abinda kawai zan yi shi ne addu'a ga fatan alkhairi ga wannan shugaba namu allah ya karfafe shi abubuwan da yake yi na jagorar musulunci jagoranci na haƙiƙa Allah ya ƙarfafe shi bisa haka yan uwa mun samu kanmu a wani irin lokaci mai wahala wanda wani yayi gaskiya take zamowa wani abu mai wuyar furtawa kowa da irin nasa san rai wanda yake sawa a gaba to amma wallahi al'azim Allah ne shaida in na kalli Sheikh Mal Nasir Abubakar ina samun nutsuwa a raina kuma ina jin cewa insha Allah wannan jarrabar da aka jarrabi musulunci da ita akwai lokacin da za a neme ta a rasa ranar da aka fara karatu nawa na yi wata doguwar muƙaddima daga ciki nake cewa 'yan uwa musamman masu bin hanyar ahlullahi sai mun dubi Allah mun ajiye ta'assub guri guda ta'assubanci sai mun ajiye shi guri guda Allah shi ne shaida abinda nake faɗa wa 'yan uwa wannan guri sanda na fara karatu aka fara sawa a gidan rediyo ni ba ƙajiri ne amma ba wani bakajire da ya kira na ya haskan hanya alƙajiri na yi kaza daidai ne saboda karatun rediyo ba karatu ne da kai da iya mutanen ba ka bar kaza kuskure ne karka yi sai shehu ma nasi da abubakar to yanzu wannan zaka ce masa muta'assib wannan ita ce gaskiya wadda ya kamata mu tsaya a kanta kuma da wani abu da wanda yake sirri ne ba sai na gaya muku ba da wasu abubuwan da yawa amma al'isharatu takfil aqil zan yi wani abu na yi shawara da wani baffa na ya ce kan na yi na ce to ya kamata ka bi wata hanya na ce to shi kenan sai na yaushe ma na si da abubakar waya aka rabakar lahu na abu na yi zan yi wani abu amma yanzu so nake kalmarka ita ce ta ƙarshe abinda ka gaya min in yi zan yi in bari zan bari sai ce to menene sai na masa bayani ya ce a wani ai ba komai sauraranni to shi na ba ku mubtada labarin mahzuf saboda haka in Allah ya yarda abinda muke kuka da shi in dai da irin wayannan a cikin tawagan mu Allah zai yayi mana wannan masifa Allah ubangiji saka masa da alkhairi Allah ya ƙara masa lafiya Allah kuma ya haɗa kan al'ummar manzo Allah sallallahu mu ne dai ummatu Muhammadin da ina cewa ba ta asub ba kaza amma kowace magana akwai gurin da kake yin ta in dai ana maganar Muhammadiyya to magana ce Allah ai mu ne an fahimta ko in mun yi wani kara muna dan lallaba dan ya zo dan kaza wannan babun akwai shi amma dai mu mu ne in Allah yadda saboda haka Allah ya saka da alkhairi Allah ya karfafe mu kuma yan uwa mu bude basira musamman dalibai na taba gaya mana cewa tafsiri malamai sun karkasa shi gida-gida tafsiri bil ma'asur wanda ake ce masa at-tafsir bil riwaya at-tafsir bid diraya mai maganar fa'ili da maf'uli da harkar larabci da ishtiqaqi da wace ce da tafsiru bil ishara na sufaye masu istinbadin wasu asraru zurfafa a cikin alkur'ani da kuma wani tafsiri wanda suke cewa ya haɗe duka a tafsirul jami' to nan makarantar ba a tafsiru bil riwaya kawai ake ba ba a tafsiru bil diraya ake ba ba a tafsiru bil ishara a tafsirul jami' saboda haka mun gode Allah bisa wannan baiwa Allah ubangiji saka musu alheri sannan kuma a tafsiri bil waqi ya kamata ma mu ƙara mu ƙara wani wani wani nau'i na biyar at tafsiru bil waqi tafsiri da yanayin da ake ciki na tabbata yanzu abin da aka gaya mana a ayan nan ta ƙarshe lalle in ka duba tafasiru ka samu ba maganar biza a bala ba ka samu ba ka karanta sawi ka karanta jalale da ka karanta ba biza amma ga shi yanzu an mana zancen biza kuma an maida ta cikin littafi kaga mun samu wani ƙari a tafsiru bil waƙi so da haka hani allana sun ma hani allana Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya saka masa ku ce amin Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نسألك اللهم كل خير سألك من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويبارك الساعون من كل شر استعاذك من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويبارك الصالحون اللهم إليك قصدنا وببابك وقفنا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم توسلنا فأدنا اللهم صولنا فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين